wannan kuma shida بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم شاب يرجى وتر رمضان hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da shidda ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin fassara na suratul kahf yau za mu tashi aya ta hamsin da bakwai mu وربك الغفور
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغفور الرحمة لو يواخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا نعم تقابل نعم akwai wasu tambayoyi akwai tambayoyi wanda aka aiko da shi wannan yana cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam ilimi da fahimta. Tambaya na malam shine shin mutum zai iya baiwa babansa zaton kolo a bisa ganin halin rashin da mahaifin ke da shi ke ciki? Wato tambayar da yake idan mutum ya ga mahaifinsa yana cikin tsanani na rayuwa shin zai iya bashi zakan kono? To amsa a nan wajen a'a ba zai bashi ba. An gane wannan ko? saboda mahaifinka dole ne ka ɗauki nauyinsa in ba shi da shi idan ko yana da shi an so ka taimake shi amma ba dole ba ne amma in ba shi da shi ya zama to wajibi sauraka in yana cikin tsananin rayuwa kai ne za ka fitan masa da zakan kono sannan sai wani ya ce assalamu alaikum allah ya ƙara wa malam lafiya malam na kasance ina kallon blue film amma duk sanda na gama kallo sai in ji nadama sosai a in ce na tuba amma kuma bayan wani lokaci sai in ƙara komawa zuwa ga wannan zunubi ba na iya kontrol ɗin kaina sanda nake cikin wannan hali har sai na gama biya har sai na gama biya ma kaina bukata ina son malam ya bani shawara ta wasu hanyoyi zan bi domin in gana daina kallon wannan abu kuma gaskiya malam ba ni da kudin aure ina fatan gane wannan to kun ji tambayar da wannan bawan Allah ya yi shi mutum ne mai yawan kallon fima-fimai na batsa kuma duk sanda ya gama kallo sai ya ji nadama ya kama shi shi kansa ya san bai kyauta ba da abin da ya aikata amma kuma wato ya kasa barin wannan mummunan zunubi din an gane ko shi ya ce baya iya kontrol din kansa sanda yake cikin wannan hali har sai ya gama to yanzu ya ce yana son a ba shi shawara ta wasu hanyoyi zai iya bi domin ya ga ya daina kallon wannan abu ya ce domin a gaskiya kuma ba shi kudin aure kaga bala'i guda biyu kenan ko gashi nan yana kallon fim na batsa kuma sannan wannan fim din ya sanya shi yana yin wasa da gabansa yana fitar da ruwa to yana so ya bar wannan abin amma kuma ya kasa bari sannan kuma gashi duk sanda ya aikata sai ya yi nadama sannan gashi ba shi da kudin aure kaga da yana da kudin aure sai ka ba shi shawara ya yi aure sai ka ce mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ma'ashara shabab man istada'a minkum al-ba'a falyatazawwaj ya ku taron samari duk wanda yake da ikon daukar ɗawainiyar aure daga cikin ku ya aure to shi wannan bawan Allah ba shi da ikon daukar dawainiyan aure to gashi kuma yana da tsananin sha'awa to yanzu ya zai da rayuwarsa to anan wajen a muna yin addu'a Allah subhanahu wata'ala ya shirye shi to shawarar da zamu bashi na farko shine ya yawaita karatun alkur'ani mai girma sannan kuma in ya yawaita karatun alkur'ani ya san fassarorin abin da yake karantawa idan mutum yana karanta alkur'ani kuma ya san fassarorin to ana tunanin tsoron allah zai iya shiga zuciyarsa sa'annan na biyu ya ringa halartar wuraren wa'azi duk inda ya san ana wa'azi ana nuna wa mutane tsoron allah ana karantar da mutane alkur'ani ana karantar da hadisi ana karantar da tarihin malaman farko to ya ringa yawan halarta wannan zai shagaltar da shi daga ainihin wannan sha'awa ɗin insha Allah sa'annan kuma ya ringa yawan tunawa da lahira idan mutum yana yawan tunawa da lahira yana ganin cewa lallai ko koyaushe zai iya mutuwa kuma sannan in ya mutu din zai gamu da Allah kuma Allah zai masa hisabi idan mutum yana yawan tunawa da wannan to wannan sha'awa zai iya raguwa a gare shi domin dama idan mutum yana yawan sha'awa abin da ke kawo yawan sha'awa kwanciyar hankali idan mutum hankalin shi ya kwanta to za ga yana yawan sha'awa amma idan hankalin shi a tashe yake baya cikin kwanciyar hankali to wannan sha'awa nashi zai karanta mun karanta wani hadisi na Aisha radiyallahu anha wanda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa za a tashi mutane suna tsirara marasa takalma kuma babu kaciya suke cewa ya rasulallah maza da mata gaba ɗaya a tara su sai annabi ya ce ya ke aisha al'amarin ya fi ƙarfin haka al'amarin ya fi ƙarfin a ce wai mutane maza da mata su ringa kallon juna da sha'awa ai kwanciyar hankali ke kawo wannan an gane wannan ko to idan mutum na tunawa da lahira yana tunawa da mutuwa yana tunawa da hisabi to wannan zai dan rage mishi sha'awa sannan kuma ya yawaita azumi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai samu ikon yin aure ba ya yawaita yin azumi domin azumi yana zamantowa kamar sha'awa a kamar dandaka daga sha'awansa sannan kuma ya ringa yin ya ringa yin alaka da abokai na gari idan yana alaka da abokai na gari za su ringa ba shi shawara mai kyau sannan kullum za a ringa tattauna magana ne na tsoron Allah magana ne na tunawa da Allah subhanahu wata'ala sannan kuma yawaita ambatan Allah subhanahu wata'ala sannan kuma idan har mutum ya ga ya jarraba wasu abubuwa sun gagara to ya jarraba zuwa wajen likita kwararre idan ya samu likita kwararre wanda kuma amintacce ya gaya masa matsalansa idan ya gaya wa likitan matsalan zai iya ba shi shawarwari sannan zai iya ba shi wasu magunguna da za su rage mai karfin sha'awa sannan zai iya ba shi shawaran wasu irin nau'in abinci da zai nisanta da irin nau'in abincin da zai ringa ci don ya rage wannan karfin sha'awa din allahu a'alam assalamu alaikum malam menene matsayin azumin wanda ya je wanka swimming pool kuma ya yi ta nutso ya je wanka swimming pool ya yi ta nutso kuma kuma yawanci idan mutum ya yi nutso ruwa na shiga ta kafan kunne da hanci da sauransu an gano wannan ku to ya hukuncin wanda ya je wanka swimming pool din nan to kaga duk mutumin da ya je wanka swimming pool sai da shi mai tambaya ya ce duk mutumin da ya shiga cikin swimming pool din nan dole ne in yayi nutso sai ya shafi ruwa kuma ruwan nan yana wucewa har makogwaro an gani ya ce mutum in yayi nutso ruwa na shiga ta kafan kunne da hanci da sauransu kaga da wannan kenan ya nuna duk wanda ya je swimming pool da ramadan da gangan da ya karya ma kanshi azumi saboda idan mutum yana azumi ya kamata ya nisanci duk wani abin da zai karya masa azumi an gane wannan ko saboda haka shiga swimming pool ba lalura ba ne na rayuwa mutum yana iya nisanta shiga swimming pool da ramadan an gane ko sannan ma idan swimming pool din ya zamanto akwai cakudan maza da mata ko swimming pool din ya zamanto ana yin tsaraici ko da maza ne zalla suna yin tsaraici ya zamanto haramun ya je wannan swimming pool din ga haramcin wannan kallon tsaraici sannan ga haramcin ya je ya karya azumin kansa da kansa to daga baya halatta ya je wannan swimming pool din an gane wannan ko sannan wannan ya ce assalamu alaikum dan Allah ina so malam ya bambance min tsakanin mani da mazi da wadi da hukuncin su to mani ruwa ne mai kauri fari mai warin kwai ko kuma mai warin hudan dabino yana fitowa ne yayin babban sha'awa kuma idan zai fito yakan tunkuɗo wajen fitowansa sannan mazi kuma ruwa ne fari mara kauri yana fitowa ne yayin ƙaramar sha'awa ƙaramar sha'awa wanda bai kai matsayin wasa da gabansa ba wanda bai kai matsayin yin jima'i ba amma idan ya kai matsayin yin wasa da gaba ko ya kai matsayin yin jima'i galiban ko da mazi ya fito to babban yana fiyowa ba shine mani shi kuma wadiyi ruwa ne fari mai kauri yana fitowa ne galiban idan saurayi ya daɗe bai yi aure ba idan mutum ya daɗe yana yana gaurantaka bai yi aure ba to wani ruwa yakan fito daga gare shi ana kiran shi wadiyi wannan wadiyi yana fitowa ne bayan ya gama fitsari sai wadiyi ya fito Allahu a'lam na'am shi shi mani shi hukuncin mani dole ne a yi wanka ana yin wanka wankan janaba a gare shi shi kuma mazi yana karya alwala shi kuma wadi dama yana fitowa ne bayan mutum ya gama fitsari idan mutum ya gama fitsari dama ai zai wanke shi wannan shi ne Allah ta'ala yana cewa وربك الغفور ذو الرحمة وبنجينكا mai gafara ne ma'abucin rahama lau yu akhidhuhum bima kasabu da a ce ubangiji zai kama su mutane da abin da suke aikatawa la ajjala lahum al'azab da ubangiji ya gaggauta musu azaba da a ce Allah ta'ala zai kama kowane mutum da abin da yake aikatawa to kusan yana da wuya a ce kowa ya sha an gane wannan ko bal lahum maw'idun a asirin su mutane suna da wani maw'idi wani wa'adi lan yajidu min dunihi maw'ila wanda ba ba sa samun malaba idan lokacin ya zo ba sa samun daman kauce masa kenan idan wannan wannan wa'adi ya riga ya zo su mutane ba za su samu daman kauce ma wannan wannan ainihin wannan azaba ba in ya zo to kaga wannan yayi daidai da wata aya ta alqur'ani inda Allah ta'ala ke cewa walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabba da a ce Allah ta'ala yana kama mutane kowa da abin da ya aikata da a ce Allah ta'ala baya daga wa dan adam kafa ma taraka ala zahriha min dabba da Allah ta'ala ba zai bar wata dabba ba a doron kasa walakin yi akirhum ila ajalin musamman sai dai Allah ta'ala yana jinkirta musu zuwa ga wani ajali wanda aka ambata fa iza jaa ajaluhum fa inna Allah bi kana bi ibadihi basira idan ajalin ya zo to lalle Allah ta'ala ya kasance mai kallo ga duk abin da bayi ke aikatawa kaga wannan ya nuna ubangiji mai gafartawa ne ga zunubai kuma ubangiji ma abucin rahama ne ga bayinsa sannan a wata aya Allah ta'ala ya yi bayani cewa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah wato bai kasance ga wata rai ba ta mutu sai da izinin Allah ha kitabu muajjala wato littafi ne wanda aka sanya wa ajali Allah ya riga ya sanya ajali wanda sai mutum ya kai wannan ajali sannan Allah zai dauki ransa dan adam baya mutuwa in ajalin shi bai zo ba an gane wannan shine ma'anan da Allah ta'ala ke cewa ballahum maw'idun lan yajidu min dunihi maw'ila su mutane suna da wa'adi wanda ba sa samun hanyar kaucewa daga gare shi idan wannan wa'adi ya zo dole ne Allah ta'ala zai dauki ransu akan abin da suka aikata to kaga wannan aya din al-allama al-qurtubi ya ce wa rabbukal ghafur dhur rahma ubangijinka mai gafara ne ma abucin rahama ga zunubai yace wa hadha yahtasu bihi ahlul iman yace wannan ma abuta imani su ne suka kadaita da wannan kawai an gane wannan ko dunar kufur ko dunar kafara banda kafirai Allah ta'ala mai gafara ne ma abucin rahama sai imamul qurtubi a nashi fahimta wannan ya keɓanta ne ga ma abuta imani banda kafirai an gane ko saboda Allah ta'ala ya ce a cikin alkur'ani inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah ta'ala baya gafartawa ai shirka da shi amma yana gafarta koma bayan wannan ga wanda ya so kaga wannan kenan idan mutum ya mutu yana kafirci Allah ta'ala baya gafarta masa amma idan mutum ya mutu yana saban Allah wannan yana cikin mashi'a ta Allah in Allah ta'ala ya ga dama ya shigar da shi wuta ya mishi azaba gwargwadon girman zunubansa in Allah ta'ala kuma ya ga dama ya gafarta mishi kafin ya shiga wuta wa man ya mutu wa lam yatub min wuzrihi fa wida ila Allah jami'u amri duk wanda ya mutu bai tuba daga zunubansa ba to an mika dukkan al'amuran shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala to wannan shine to kuma cewa da Allah yayi zur rahama Allah ma abucin rahama ne imamul kurdubi ya ce a cikinsa akwai fassara guda hudu ɗayansu ma'anan zurrahama ai zulafuwi allah ma'abocin abuwa ne shi na biyu kuma ya ce zustawa ma'abocin lada ne an gane ku to idan muka ɗauki fassarar nan wa'annan fassarori guda biyu na cewa wa rabbukal gafur zurrahama ubangijinka mai gafara ne ma'abucin rahama to wannan gafur din muka dauke shi cewa Allah mai gafartawa ne ga zunubai cewa wannan ya keɓanci ma abota imani banda kafirai saboda wannan magana da aka faɗa an gane wannan ko to na biyu da aka ce zur rahama din nan shi kuma zai iya ɗaukan Allah ta'ala ma'abucin ni'ima ne ga bayi zai iya ɗaukan Allah ma'abucin shirya ne to idan muka ɗauki ma'anar zur rahama bi ma'ana ma'abocin ni'ima ga bayi ko zurrahama ma'abocin shiryawa ga bayi to wannan zai iya shafan mumini da kafiri gaba daya saboda rahamaniya ta kunshi mumini da kafiri an gane ko Allah ta'ala yana saukar da ruwa ga mumini ya saukar da ruwa ga kafiri Allah yana bada arziki ga mumini ya bada arziki ga kafiri Allah yana bada lafiya ga mumini ya bada lafiya ga kafiri an gane idan muka ɗauki rahama a matsayin wani ni'ima ne wanda Allah yake bayarwa ga ɗan adam ko da ɗan adam ɗin nan ya masa biyayya ko ya saba masa to kaga wannan zon rahama ɗin zai iya shafan mumini da kafiri gaba ɗaya to amma idan muka ɗauki rahama shine ni'ima wanda ake baiwa wanda suka yi imani kamar yadda Allah ke cewa wa kana bil mu'minina rahima Allah ta'ala ya kasance ga muminai mai rahama kaga wannan zai zama to ya keɓanta ga muminai kenan an gane wannan ko to a takaice dai Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne yana gafarta wa kafiri yana gafarta wa mumini a nan duniya kafiri bayan ya gama kafircinsa ya gama barnansa idan ya yi nadama sai ya tuba zuwa ga Allah Allah yana gafarta zunubai ga baki daya قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم kace ya ku bayina da suka yi barna da kawo kansu la taqnatu min rahmatillah kada ku daidai tsammani daga rahaman Allah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a lalle Allah yana gafarta zunubai gaba daya zunuban musulmi da suka yi sako haka nan zunuban kafirai da suka yi sako idan suka tuba a nan duniya kafin su mutu Allah yana gafarta zunubai ga baki daya an gane wannan ko sannan kuma a wata aya Allah ta'ala ke cewa wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakaru Allah fastaghfiru lil dhunubihim wa ma yaghfiru dhunuba illa Allah sune wanda in suka aikata alfasha ko suka zalunci kawukansu sai su tuna da Allah sai su nemi gafara ga zunubansu wane ne yake gafarta zunubai in ba Allah ba saboda haka Allah ta'ala yana gafarta zunubai na ainihin kafirai da muminai a nan duniya wa kullin lazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa ka ce wa kafirai idan sun hannu suka bar kafirci za a gafarta musu abin da ya gabata na ainihin zunubansu amma idan kafiri ya mutu yana kafirci ba idan kafiri ya mutu yana kafirci idan ya shiga wutar jahannama to ba zai fita daga wutar jahannama ba har abada raddan alal jahiliya raddi ga yan jahiliya masu cewa idan mutum ya shiga wuta nan gaba wuta zai kare haka nan idan mutum ya shiga aljanna nan gaba aljanna zai kare an gane ku idan mutum ya shiga aljanna khalidina fiha abadan haka nan idan mutum ya shiga wuta khalidina fiha abadan wa ma hum bi kharijina minan nar saka duk wanda ya shiga wuta yana kafiri to har abada ba zai fita daga wannan wuta ba shine ma'ana innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar lalle duk wanda ya shirka da Allah hakika Allah ya haramta mai aljanna makoman shi wuta wa ma lizalimin min ansar azzalimai ba su da mataimaka kenan babu wanda zai kare kafiri idan Allah ta'ala ya tashi yin azaba ga kafiri bayan ya mutu babu wanda ya zai cece shi babu wanda zai iya kare shi shine ma'anan ballahum mau'idun lan yajidu min dunihi maw'ila a'a suna da wa'azi wanda ba su da wani hanyar kaucewa daga daga gare shi wa tilkal qura wa tilkal qura ahlaknahum lamma zalamu وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى وإن شاء القرية إن القريوين نقبا كدا أهلكناهم لما ظلموا من هلك الدسوية عند سكي ظالمش الله يا هلك الدا متانا النبو لوط الله يا هلك الدا متانا النبو نوح الله يا هلك الدا متانا النبو شعيب الله يا هلك الدا متانا النبو صالح duka su gaba ɗaya Allah ya halaka da zuhurmi lamma zalam lokacin da suka yi zalunci wadda Allah li mahalikihim mau'ida sai muka sanya wa'adi na halakar da su lokacin da zamu halakar da su mun sanya wa'adi da wannan wa'adi ya cika sai muka cika alƙawari muka halakar da su ina fatan gane kenan idan Allah ta'ala yayi alƙawari baya sabawa an gane wannan ko to wannan shine na'am وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا to ka ambata musu ya rasulallah lokacin da annabi Musa alaihi salam ya ce wa ainihin yaransa shine Yushau bin Nun ya ce masa la abrahu ba zan gushe ba hatta ablaga majma al-bahrain har sai na kai matakaran tekuna guda biyu aw an biya hukuma ko in zarce zamunna masu yawa an gane ku to anan wajen Allah ta'ala ya ce wa annabi ya ce annabi Musa ya ce wa yaransa to shin ana nufin yaransa wanda ya haifa a'a ba yaransa wanda ya haifa ba ana nufin ɗalibinsa wanda yake masa hidima ɗalibinsa wanda yake masa hidima yake kulawa da al'amuransa shine yusha bin nun larabawa suna cewa ashab ibn shahab na cewa al'arabu tusammil khadima fatal larabawa suna kiran mai hidima suna kiran shi fatal yaro li'annal galiba istikdamu man huwa fi sinnil futuwa domin abin da ya fi rinjaye shine aiwatar da wanda yake cikin shekarun ƙuruciya galiban in zaka sa mutum ya ma hidima kana samun mai jini a cikare galiban an gane wannan ko shi ya sanya asalin fata shine yaro mai jini a cika to amma kuma daga baya sai aka koma ana amfani da kalmar fata ana nufin yaro ana nufin wanda yake maka hidima ko da ya girme ka yanzu ba kwa ganin yanzu idan direba yana tuki ai tare da shi akwai yaron mota zai iya yi wa direban yaro ne kuma shi yaron mota shi makila ya girme shi amma kuma zai rinka cewa wannan yaro na ne ba yana nufin yaro wajen shekaru ba yaro wajen hidima an gane wannan ko an ce yushau din nan shi khadimi ne ga annabi musa kuma mai soyayya sosai ga annabi musa yana matsar san annabi musa kuma yana kishin annabi musa alaihi salam yana kishin duk wani abin da zai kawo mutunci ga annabi musa to wannan shine dalili kasancewa yana matsar girma annabi musa sai annabi musa alaihi salam ya rike shi abokin tafiya saboda amintaccen annabi musa ne sai ya rike shi abokin tafiya ya rike shi mai masa hidima da sauransu kuma sannan bayan annabi musa ya bar duniya yushau ya zama to khalifa bayansa an gane ya zama to khalifa ga bani isra'il wasu mutane ma suna cewa yushau shi kanshi annabi ne shi to a lokacin da musa ya ce wa ainihin yaransa ba zan gushe ba har sai na kai mahaɗan teku guda biyu ko kuma in zarce in yi ta tafiya zamunna masu tsawo to wannan al'allama al'urdubi ya ce wato ya karɓo hikaya daga ibn abbas dangane da wannan al'amari cewa ibn abbas ya ce akwai hadisi kai wanda aka karbo a cikin bukari da muslim daga ubayyu bin ka'ab cewa ubayyu bin ka'ab ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Musa alaihi salam qama khadiban fi bani Isra'il lalle Musa annabi Musa alaihi salam ya miƙe yana hudba cikin bani Isra'il fa su'ila sai aka tambayi annabi Musa ayyun nas a'lam a cikin mutane waye fi ilimi aka tambaye shi bayan annabi musa alaihi salam ya yi huduba ga mutane ya musu wa'azi mai ratsa jiki da yawa daga ciki bari isra'il sun yi kwalla sun zubar da hawaye to bayan ya gama wannan wa'azi ya kama hanya zai tafi sai wani mutum ya biyo shi sai ke tambayarsa ayyun nasi a'lam a cikin mutane waye fi ilimi sai annabi musa alaihi salam sai ce ana ni ne na fi ilimi na basan gani kuma ga hakika a wannan zamani wa ya fi ilimi babu wani annabi ga bani isra'il wanda yake ulul azam sai annabi musa alaihi salam kuma daga shi sai dan uwan shaharu to a iya saninsa annabi musa ya faɗi iya abin da ya sani ne an tambaye shi wa ya fi ilimi yace ni ne na fi ilimi amma shin zai yiwu a tambaye ka kai kana malami a ce waye fi ilimi a Najeriya kace kai ne idan ta kace kai ne zai iya yiwa kai karya dan zai iya yiwa akwai manya manyan malamai wanda sun dama ka sun shige ka baka san da su ba an gane ko akwai malamai wanda suna da zurfin ilimi amma ba su bayyana ba wasu malaman ma ko suna da zurfin ilimi sun bayyana yanzu ba ka da iko a ce waye fi ilimi kace wallahi ni ne na kowa ilimi kai kuskure mai girman gaske amma annabin Allah ne wanda shine ulul azam a wannan zamanin sai aka tambaye shi wa ya fi ilimi sai ce shi amma kuma duk da haka sai Allah ta'ala sai ya zarge shi me yasa Allah ya zarge shi islam ya rudda ilma ilai dan a lokacin bai mayar da ilimi zuwa ga Allah ba dan ya kamata in an tambaye shi wa ya fi ilimi sai ce Allahu a'lam an gane wannan ko da shi ya fi ilimi sai ce Allah kada ya san wanda ya fi ilimi a lokacin da annabi Musa ya ce shi ne ya fi ilimi fa'au Allahu ilaihi inna li abdan bi majma'il bahrain sai Allah ta'ala sai yayi wahayi zuwa gare shi cewa lalle ina da wani bawa a mahadan teku guda biyu huwa a'lamu minka wannan bawa ya fi ka ilimi ka je wajen shi ka fa'idantu da ilimi Allah ta'ala ya ce wa annabi Musa alaihi salam sai musa alaihissalam ya ce ya rabbi fa kaifa li bihi ya ubangiji yaya za a yi in haɗu da shi annabi Musa da Allah ya ce ka je kai karatu a wajen wani ya fi ka ilimi annabi Musa sai ya yi farin ciki tunda an nuna mai wanda ya fi shi ilimi idan kana matsayin ka na malami sai wani ya zo ya ce akar maka Allah kana karantarwa har yanzu ba kana da sauran ilimi akwai wani malami wanda ya bayyana yanzu ya ya ninnin kaka wajen ilimi je ka fa'idanci da shi idan malami ne mara tsoron Allah zai ji haushi amma malami mai tsoron Allah in ya ji an ce akwai wanda ya fi shi to zai yi farin ciki domin ya je ya samu ƙarin ilimi domin duk mutumin da yake da ilimi in zai bakan shi adalci ya san akwai wani fanni wanda har yanzu bai gama ƙwarewa a kan shi ba an gane wannan ko amma su mutane za su iya ganin ai ba abin da bai sani ba amma shi akwai abin da yake gani a cikin zuciyarsa da zai samu ƙarin ilimi a kan shi da ya samu da ya nema misali to saboda haka da Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa alaihi salam akwai wanda ya fi ka ilimi annabi Musa ya yi farin ciki ya ce Allah ta yaya za a yi in yi saduwa da shi sai sai Allah ta'ala ya ce ta akuzu ma aka hutan fa taj'aluhu fi miftal fa haisu ma faqatta al-hut fa huwa tsamma cewa za ka ɗauki wani kifi tare da kai Allah ya ce ma annabi Musa ka ɗauki wannan kifi ka sanya shi a cikin kwando to duk inda ka rasa wannan kifin in ka ga wannan kifin ka neme shi ka rasa to nan ne wannan malamin yake ana ba ta gane imam al-qurtubi ya ambaci hadisin imam al-bukhari mai tsawo a nan wajen to mutane sun yi sabani an yi sabani wai annabi musa da ake magana nan wa iz qala musa li fatahu a lokacin da musa ya ce wa saurayinsa cewa yaransa la abrahu nan shin wannan Musa Musa ne na bani Isra'il Musa ne wanda aka aika zuwa ga Fir'auna ko wani Musa ne daban to akwai daga cikin tabi'ai akwai wani babban malami ana kiran shi Naufun Al-Bikali shi Nauf Al-Bikali shi yana da fahimtar cewa wannan annabi Musa ba shine annabi Musa bani Isra'ila ba an gane wannan ku shi wannan shine fahimtarsa ku she sanya da aka tambaye shi me zai ce kan wannan sai ce wannan annabi Musa ba shine annabi Musa na bani Isra'il ba sai ce inna ma huwa Musa ibn Minsha bin Yusuf bin Yaqub yace wannan Musa da ake magana Musa ne bin Minsha bin Yusuf bin Yaqub wa kana nabiyyan qabla Musa bin Imran ya kasance annabi kafin annabi Musa dan Imran an gane ko to amma a ainihin ibn abbas radiyallahu anhu da aka tambaye shi aka ce akwai wani mutum wani malami babban malami yana rayawa cewa wannan musa din wanda Allah yake magana a nan wajen ba shi bane musa na bani isra'il a lokacin nan nan take sai ka cewa ka zaba aduwullah makiyin Allah ya yi ƙarya na bakan gane shin wannan malami makiyin Allah ne babban malami ne tabi'i ne shi naufan ko naufan albikani babban malami ne tabi'i ne amma ibn abbas sai ya yi fushi ya ce makiyin Allah ya yi karya a nan wajen kiran shi da ya yi da makiyin Allah ibn abbas ya yi daidai eh malamai suna kiran wannan algazabu difa'an an dinillah wato yin fushi saboda kariya ga addinin Allah saboda ibn Abbas ya ga ai akwai hujja karara wanda ya nuna cewa wannan annabi Musa Musa ne na bani Isra'il ba wancan Musa bane wanda shi yake nufi to yaya za a yi wannan bawan Allah ga hujja karara ya zo ya ce ba shi bane sai ce makiyin Allah ya yi karya shin da gaske makiyin Allah ne ba makiyin Allah bane babban malami ne mutumin kirki ne to menene ya faru a nan wajen ya yi ishtihadi ne idan mutum ya yi ishtihadi ya yi kuskure shin ya zama makiyin Allah bai zama makiyin Allah ba na fatan gani to amma shi ibn abbas ya kira shi makiyin Allah Allah zai mishi azaba a'a wato saboda fushi ne ya ga an kauce ma gaskiya bai san sai ya kira shi makiyin Allah ba a nan wajen Allah ta'ala zai mishi uzuri kamar yadda Allah ya yi wa annabi Musa uzuri lokacin da ya jefar da asaura da ya zo ga mutanensa suna bautan dan maraki ai bai san san da ya jefar da asaura ba ya kamo kan dan uwansa yana can yin zuwa gare shi ina fata lura da wannan to saboda haka Abdullahi bin Abbas ya yi fushi ne amma ya yi kuskure a nan wajen shin Abdullahi bin Abbas a matsayin shi na sahabi dama zai iya yin kuskure zai iya yin kuskure to idan Abdullahi bin Abbas ya yi kuskure shin malamai na mazhaba za su iya yin kuskure shin zai yi a ce duk abin da suka faɗa ya zama to kamar yankan wuka shin ya kamata a ringa auna maganar su da littafin Allah da sunna ko kuma kai tsaye kawai in sun faɗi magana kawai a bishi ba bincike kun gane wannan ko to shine ake magana a nan wajen lokacin da Allah ta'ala ya ce wa annabi Musa akwai wanda ya fika ilimi a nan wajen sai shi wannan naufal din sai shi wannan annabi Musa alaihi salam lokacin da aka ce an bishi ilimi sai annabi Musa ya ce Allah ya nuna masa sai Allah ya gaya masa akwai wani bawa a mahaɗan teku ka je wajen shi ka yi karatu za ka fa'idanci da shi wannan bawan Allah shi ne annabi Musa ya kama hanya ya je wajen wannan bawan Allah an gane wannan ko sannan a cikin wani lafazi na Bukhari lokacin da annabi Musa da mutanensa suka samu nasara akan Fir'auna Allah ta'ala ya ba su kyauta na kasar Misra Allah ya saukar da su Misira. A lokacin da suka tabbata a wannan gidan Misira, sai Allah ya umarci annabi Musa ya tunatar da su tarihin irin rayuwar da suka yi a da. Annabi Musa ya yi musu huduba, ya tunatar da su abin da Allah ya ba su na alkhairi da ni'ima. Lokacin da ya kwace su daga iyalan Fir'auna. Kuma lokacin da Allah ya halakar da makiyansu. Lokacin da Allah ya shugabantar da su a doron ƙasa. sai Allah ta'ala ya yi magana kuma Allah ya yi magana da annabi Musa gayan magana Allah ya zaɓa annabi Musa gayan zaɓa a lokacin nan sai annabi Musa alaihi salam ya tsaya ya yi musu huduba huduban nan mai kashe jiki yana tunatar da su Allah su ji tsoron Allah su yi biyayya a gare shi sai wani mutum daga cikin bani Isra'il yake cewa arafnan da zai taqul mun san abin da kake faɗa ya Musa fahal ala wajen arzi ahadun a'lama minka shin a doron ƙasa akwai wani mutum wanda ya fika ilimi ya nabi yalla sai ce la a'a fa ataballahu alaihi sai Allah ya zarge shi hina lam yarudda ilm ilayhi fa ba'atha Allahu Jibril sai Allah ya aiko Jibril cewa ya Musa wa ma yudrika aina agau ilmi me ya sanar da kai inda zan sanya ilimi na sai ce bala inna li abdan bi majma'il bahrain a'lamu minka ina da wani bawa amma haɗan teku guda biyu wannan bawa ya fi ka ilimi ka je wajen wannan bawa ka fa'idantu da shi shi ne Allah ta'ala yake gayawa annabi Musa ta hanyar mala'ika a lokacin nan sai annabi Musa ya kama hanya ya ce ya je wajen inda aka ce ya je din to anan da ya je din sai shi kidir sai ke cewa Musa innaka ala ilmin allamaka hulla la a'lamu ana ala ilmin allamanihi la ta'lamu anta yace ni ina kan wani ilimi wanda Allah ya sanar da ni wanda kai baka sani ba kai ma kana kan wani ilimi wanda Allah ya sanar da kai wanda ni ban sani ba misali an gane wannan ko sai annabi Musa ya je wajen shi sai fa'ida da shi na'am
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا نعم فلما بلغا مجمع بينهما a lokacin da suka isa mahaɗa tsakaninsu da suka isa wannan mahaɗan tekun na siya hutahuma sai suka manta da kifinsu da annabi Musa da shi wannan yaransa Yusha'u sai suka manta da kifinsu fatta kaza sabila fil bahri saraba sai wannan kifin ya rike hanyarsa a cikin teku yana shiga ƙarƙashin ƙasa wannan kifin yana ta tafiya yana shiga ƙarƙashin ƙasa an gane wannan ko na'am فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا نعم فلما جاوزا a lokacin da suka wuce majma'ul bahrain din sun wuce wajen ba sani ba qala li fatahu sai annabi Musa ya ce ma wannan yaron nasa yushahu atina gada ana ka ba mu abincin mu ka ba mu wannan kifin laqad laqina min safarina haza nakaba hakika mun gamu da wahala a cikin tafiyar mu wannan sun gamu da wahala a cikin wani tafiya a cikin tafiya na neman ilimi an gane ku shine malamai suke cewa idan har ya zamanto annabin Allah ya je neman ilimi ya wahala to ina kuma wanda ba annabin Allah ba ashe idan mutum zai nemi ilimi kada ma yayi tunanin zai samu ilimi cikin kwanciyar hankali ga annabin Allah ya je ya nemi ilimi cikin wahala har ma shi da kansa ma ya koka ya ce laqad laqina fi safarina laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun gamu da wahala a cikin tafiyar mu wannan kenan neman ilimi akwai wahala kada mutum yayi tunanin zai samu ilimi yana kwance an gane ko tamannaita an tumsiya faqiran faqihan munaziran bi ghairi ana'in wal jununu kununu shin kana burin ka zamanto masanin fikihu mai tattaunawa da malamai kana munazara da malamai bi gairi ana'in ba tare da kawo wahala ba wal jununu kununu hauka kala kala ne kai naka haukan kenan an gane wannan ko to a lokacin da suka wuce wannan wajen sai annabi Musa ya ce ma wannan saurayi nasa kawo mana abincin mu laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun gamu da wahala a cikin wannan tafiya namu shin ya halatta idan mutum ya sha wahala ya koka idan na shiga cikin tsananin rayuwa kai wallahi sallah ina cikin tsananin rayuwa shin wannan ba a cewa mutum yana raki ko ya halatta annabi musa kun ga anan ya koka ya ce hakika mun haɗu da wahala a cikin tafiyanmu shin wannan za a sashi daga cikin raki ne ba raki ba ne ko wannan malamai sun ce ya halarta idan mutum ya shiga cikin tsanani ya koka amma da sharaɗin ba ba wai yana yana jin haushin Allah bane da ya jarabe shi da wannan abu an gani idan ya zama to mutum ya koka yana fushi ne da Allah da Allah ya jarabe shi da wannan abu to shine yayi laifi idan kuma ya zama to mutum ya koka saboda yana ganin Allah ya kasa taimakon sa shi ma yayi laifi a nan wajen an gane wannan ko to shine na'am قال قال أرأيت إذا وإنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا ألا أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة yace shin baka gani ba lokacin da muka tattaro zuwa ga dutse mun kwanta za mu huta fa inni nasitul hut lalle na manta da kifi a wajen wannan dutse da muka kwanta muna hutawa din nan sai ce wa ma ansanihu illa shaytanu an askura babu abin da ya mantar da ni face shaydan in tuna da shi wa ya faɗi wannan magana shin annabi musa ne ya faɗa a'a shi yusha bin nun shi yake gaya wa annabi musa a nan wajen cewa shin baka gani ba lokacin da muka tattaro zuwa ga dutse muna kwalta muna hutawa ai a nan wajen lalle na manta da kifi wannan kifin da wannan kwando din kuma wa ma an sami hu illa shaytanu an askura babu abin da ya mantar da ni face shedan ashe mantuwa daga ina yake daga shedan yake an gane ku wa in ma yunsiyan naka shedan fala taqul ba'da zikra ma alqawmin zalimin wata aya Allah na cewa istahawaza alaihim shedan fa ansahum zikrallah saboda haka mantuwa daga shedan yake shi yasa yace babu abin da ya mantar da ni shi face shedan shedan ne ya mantar da ni in tuna wata kaza sabilahu fil bahri ajaba sai kifin nan ya rike hanyarsa a cikin teku da ban mamaki yana ta gudu a cikin teku yana tafiya mai ban mamaki a cikin teku an gane wannan to dama Allah ta'ala ya gaya ma annabi Musa alaihi salam da Allah ya ce ma annabi Musa ya je wajen wannan bawa yayi karatu sai kuma Allah ya gaya masa cewa in zai tafi ya ɗauki guzuri tare da shi ya riƙi wannan kifi tare da shi an gane ya sanya wannan kifi a cikin kwando an gane kifi ne wanda an riga an soya shi an sa mai gishiri matacce ne sai Allah ta'ala ya nuna mai cewa idan ka ajiye wannan kifi sai ka nemi wannan kifi ka rasa rasa wannan kifi shine alama na cewa kun isa wajen wannan malamin an gane wannan ayi to sun kwanta suna hutawa ashe sun riga sun wuce wannan wajen kifin ya fita daga wannan kwando ba su sani ba suna duba suka ga ba kifi a wannan kwandon an gane shi ne sai yushau yake gaya wa annabi musa alaihi salam wannan abin an gane wannan ko to a nan wajen yanzu can farko allah ta'ala ya ce falon ma jawaza ƙala li fatawu a lokacin da suka ƙetare wannan wajen suka wuce wannan majma'ul bahrain din dan Allah ya ce su je mahadan teku guda biyu wanda malamai sun tattauna a ina ne wannan mahadan teku wasu malamai sun ce yana sham wasu malamai suka ce yana nan afirka wasu ma an dai tattauna mangaru da yawa wasu malamai suka ce Allahu a'lam an gane ku malaman tafsiri suka ce bincike dangane da sanin wannan majmu'ul bahrain bai da wani amfani inda yana da amfani da da Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani ko manzon Allah ya gaya mana a cikin hadisi tunda har manzon Allah bai gaya mana ba kawai mu hutar da kanmu abubuwan da malaman tafsiri suka tattauna kawai sun tattauna ne don wasa kwakwalwa amma bai da wani amfani an gane wannan ko imamu shankifi shi ya gaya mana wannan a cikin ya gaya mana wannan a cikin azwaul bayan to yanzu an ce sun manta da kifin su da waye da waye ya manta kaga zahirin magana ya nuna annabi Musa alaihi salam da kuma Yusha sun manta an gane wannan ko to amma malaman tafsiri suka ce a'a ba su biyu suka manta ba mutum ɗaya da ya manta a nan wajen an ambaci mutane biyu saboda suna tare kuma annabi Yusuf annabi Musa alaihi salam ya baiwa Yusha wannan kwandon ne ya ba shi wannan kwandon domin shi inda ya ga wannan kifin ya riga ya sulale sai shi yi shauƙin ya gaya masa kaga shi annabi Musa ba za a ce ya manta ba tunda ba shine kwandon ke hannunsa ba wanda kwandon ke hannunsa shine zai ga kifin ya sulale to shi annabi Musa yana kwance yushau din nan yana farke yana kallo wannan kifin ya sulale da wannan kifin ya sulale sai shi yushau din nan alayhi salam yace a sai ce barin kyala annabi Musa tunda yana bacci idan annabi Musa alaihi salam ya farka daga bacci sai in gaya masa to a lokacin da annabi Musa ya farka daga bacci lokaci ya riga ya tsawaita yushau din ya manta ina ba kan gane sai Allah sai ya sanya mantawan yushau din sai Allah ya nuna kamar mantawa ne gare su gaba daya tunda idan yushau ya manta to kaman shi ma ya shafi annabi Musa ne tunda ai wannan kifin shine zai taimaka su gane wurin da wannan malamin yake an gane wannan ko shine imamu al-qurtubi ke cewa inna ma kana nisyan min al-fata wahdahu mantuwan nan ya kasance ga saurayin da shi kadai yace abinda ake nufi nasiya an yi uliba Musa bimara amin hali ya manta ya sanar da annabi Musa abinda ya gani na halinsa fanusiban nisyan ilaihi ma lisuba sai aka jingina mantuwa zuwa gare saboda suna tare ne sai aka ce sun manta alhali shi ne ya manta kamar yadda Allah yake cewa a cikin alkur'ani marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabqiyan yakhruju minhuma al-lu'lu' wal marjan an gani tekun nan guda biyu lu'lu'u da marjani na fitowa daga gare su teku na ruwan daɗi da tekun gishiri ya kuruju min kuma lu'ulu'u wal marjan kuma malamai sun yi ittifaki lu'ulu'u da marjani yana fitowa ne a tekun gishiri baya fitowa a tekun nan na tekun nan na me na ruwan daɗi sannan a cikin alkur'ani Allah ya ƙara faɗin wannan inda ya nuna mana alaman a irin wannan abu na mutum ɗaya ne sai Allah ya sanya shi kamar mutane biyu Allah yana cewa ya ma'asharar jinni wal insi alam ya ake kuma rusulun minkum ya ku taron aljanu da mutane ashe manzo bai zo daga cikinku ba ashe manzo bai zo daga cikin ku ba shin dama akwai manzo daga cikin aljannu malamai suka ce duk wanda ya ce akwai manzo daga cikin aljannu wasu malamai suka ce ma yayi ridda babu wani manzo sai daga cikin mutane amma sai aka ce alam ya ce kum rusulun minkum shin manzo bai zo daga cikin ku ba su aljannu sai dai a samu manyan malamai daga cikin su wanda za su saurari karatu daga wajen manzanni su isar da sako wa in sarafna ilayka nafaran min aljin yastami'una alquran falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila alhaqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah kaga anan wajen kaga lokacin da wasu jama'a daga cikin aljannu suka juya zuwa ga manzon Allah suna sauraron alqur'ani kaga su din nan ba manzanni bane sun saurari alqur'ani daga manzo sallallahu alaihi wasallam falamma hadaru qalu ansitu yayin da suka halarci karatun qur'anin sai suka ce ku yi shiru falamma qudiya bayan an ƙare karatun alqur'anin wallau ila qaumihim munzirin sai suka juya zuwa ga mutanen suna suna masu mai suna masu gargadi to anan wajen sun zama annabawa ana yi musu wahayi ne to wannan su manzanni su aljannu ba su da annabawa wanda ake aiko su wannan ya ma'asharar jinni wal ins alam ya'tikum rusulun minkum sai imamul qurtubi ke cewa wa innamal rusul min al ins la min al jinn manzanni daga cikin mutane ne ba cikin aljannu ba an gane wannan ko to saboda haka a nan wajen yanzu wane ne ya manta annabi Musa ne da Yusha'u ko kuma Yusha'u ne kada ya manta to karina ma ya nuna mana cewa Yusha'u ne kada ya manta an gane wannan ko bayan annabi Musa ya ce laqad laqina min safarina hadha nasaba hakika mun gamu da wahala a cikin tafiyar mu wannan kala sai ce ara'aita iz awaina ila sakarati sai Yusha'u ya ce shin baka gani ba lokacin da muka tattaro kanmu zuwa ga dutse muna hutawa fa inni nasitul huta lalle na manta da kifi ina fatan gani sai ce wa ma an sani hu illa shaytanu an askura babu abin da ya mantar da ni face shaytan shi ya mantar da ni in tuna an gani kaga nan wajen shi kashi yushau ya nuna shi kadai ne ya manta amma Allah ya sanya mantuwan yushau sai Allah ya sanya ya shafi annabi Musa tunda da ya tuna da ba su wuce wannan wajen ba an gane wannan ko na'am
قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا قال ذلك شوى ذلك ما كنا نبغي أو تجرى ذلك ما كنا نبغي ذلك ما كنا نبغي أي wannan shine abin da muke nema alhamdulillah ka tabbatar kifin nan ya fita eh kifin nan ya fita daga cikin kwando ya wuce to ai dama Allah ya gaya mun duk inda wannan kifin ya riga ya fita daga gare shi to nan ne wannan malamin yake to yanzu za mu je mu nemo wannan inda muka kwanta din nan mu binciko wannan mahadin teku din nan guda biyu to shine suka kama hanya fartadda ala asari jima kasasa sai suka koma suna bibiyan gurabunsu suna bibiyan gurabun da suka yi tafiya suna so su gano mahaɗan wannan teku inda wannan malami yake na fatan gane na'am فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من ladunna ilma to sai ce fa wajada abdan min ibadina sai su biyun nan sai suka samu wani bawa daga cikin bayinmu wannan bawa daga cikin bayinmu din nan atainahu rahmata min indina mun ba shi rahama daga wajenmu wa allamnahu min ladunna ilma ko mun sanar da shi ilimin muka daga wajenmu an gane to da suka je suna bibiya din nan sai suka samu wannan malami wanda Allah ta'ala ya tura annabi Musa zuwa gare su gare shi ne shi ne ainihin Khadir alaihi salam shi ne Allah ya kira abda min ibadina bawa daga cikin bayinmu sai kuma Allah Allah yake cewa atainahu rahmatan min indina mun ba shi rahama daga wajenmu wa allamnahu min ladunna ilma muka sanar da shi ilimin muka daga wajen mu a shine anan wajen imamul imamul qurtubi yana cewa maganar da Allah ya ce da annabi Musa ke cewa tun zalika ma kunna nabi ai kada Musa ne fatahu amrul ruh al'amarin kifi da kuma rasa shi shine abin da muke nema fa inna rajulan ladhi ji'ina lahu thamma ai mutumin da muka zo saboda shi ai yana can inda muka rasa wannan kifin sai suka koma suna bibiyan wannan hanya ya zo cikin sahih bukhari fa wajada khadiran ala infita khadra ala kabid al-bahr musajja bi thawbi sai suka samu khadir wato akan wani shimfiɗa kore a tsakiyar teku an gane ko a tsakiyar teku ba ya shimfiɗa shimfiɗa kore kuma bai nutse ba sai suka samu hadir akan wani shimfiɗa kore a tsakiyar teku musajja bi saudi ya lulluɓa da tufafinsa karja ala ɗarfahu ta tarjilai ya sanya gefen wannan mayafi karkashin kafafuwansa wa ɗarfahu ta tar'azi sannan gefensa karkashin kansa fa sallama alaihi musa da nan musa ya ga wannan bawan allah sai annabi Musa ya mai sallama assalamu alaikum fa kashafa an waje nan take sai wannan bawo Allah dama ya ya rufe fuskarsa sai ya yi fuskarsa wa qala hal hal bi azika min sala shin dama a kasar ka akwai sallama ne kai a ina ba koyi sallama kan sallama shi yayi mamaki da yaji annabi Musa ya ce assalamu alaikum qala sai ce man anta kai wane ne da ka haka iya sallama din nan kala sai ce ana musa sai ce ni ne musa kaga bai ce ni ne sheikh fadilatu sheikh al-ustaz professor wani ba inda wanda sai ya wasa kanshi ni ne wani professor wani na faculty na kaza na kaza wajen ilimi ina ba san gani sai ce kawai ni ne musa kawai an gane wannan ko sai ce musa bani isra'il annabi musa na bani isra'il sai ce eh ni ne ala na'am kala kuma sha'anu to me kawo ka nan wajen kana matsayin ka na Musa na bani Isra'il ulul azam me yazo da kai nan wajen ala ce jiitu li tu'allimani mimma ulimta rushda ko rashda ni na zo ne ka karantar da ni wani shiriya daga abin da Allah ya karantar da kai babu wani girman kai a wannan zamani babu wani annabi a wannan a doron kasa mai darajar annabi Musa to a nan wajen yanzu malami babban malami professor zai iya karatu a wajen malami na ƙasa da shi in ya san wani fanni wanda bai sani ba kai babban malami ne kai allama ne to akwai wani ɗalibi wanda ya san wani fanni wanda wannan fannin kana nema a wani ɗalibi ya ƙware amma bai ƙware kamar yadda ka ƙware ba a sauran fanni kai malamin shi ne amma ya fi ka sanin wani fannin shin a nan wajen ya halatta ka je ka yi karatu a wajen shi ko kuma girman kai zai iya hana ka kaga dai yanzu da da da Khadir da Annabi Musa wane ne ya fitar da wai ilimi amma Allah ya tura shi ya je ya kankan da kanshi yayi karatu wajen Khadir alaihi salam an gano wannan ko to kaga wannan ya nuna mana kada mutum yayi girman kai wajen neman ilimi in ka san wani mutum wanda ya san karatu ka san za ka fa'idanci da shi ka je ka fa'idanci da shi an gano ba kamar wannan zamani ba da wani ma zai yi karatu wajen malami baya son a san ma yayi karatu wajen malamin yana koye koye baya son a san wani malamin shi ne wajiya billah to za mu ci gaba daga inda muka sai an nuna lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladan shi inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya zauna da kasan mu lafiya Allah ya shiryar da mu ya shiryar da shugabannin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk